سيدنا محمد الفاتح القاتل وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أن رانا كان متسجلين وتتكي شاكر وتر رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan april dubu biyu da ashirin da hudu miladiya annabi isa alaihi salam ga cikin yadda allah za mu ci gaba daga inda karatu mu ya tsaya jiya mai allah ya faɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد
Allah karatu mu na jiya za ku ji Allah yana faɗin sifofin wannan kafirin kafarin ani manna'in lil khairi mutadin murid sai Allah ya ce allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar shi ne wanda ya haɗa Allah da wani Allah wato ya yi shirka kenan ya bauta wa wani Allah shi ya sa Allah ya kira shi kafarin amini kafiri mai wato ƙetar iyaka wato makiyin gaskiya saboda ya haɗa Allah wajen bauta da haɗa Allah da wani Allah wajen bauta. Da Allah ce fa alƙiya saboda haka ku jefa shi azabi shari cikin azaba mai tsanani ku jefa shi inda an mai kyautar kalma alƙiya da jahannama alƙiya wannan shin ana dai ci gaba ne da labarin wancan kafiri ko dai kuma ayat sai ta zo ta ɗauko hukunci na gaba ɗaya cewa dukkan wanda ya haɗa Allah da wani Allah wajen bauta to kuma irin wancan mana ku jefa shi cikin azaba mai tsanani kamar yadda aka yi wa wancan da aka karanta jiya to shi ne ya zama ya zama kalamun mutana kenan wato sabon magana ce cewa annabi da alama Allah ilahan akhara dukkan wanda ya haɗa Allah da wani Allah wajen bauta to shi ma hukuncin ta ke nan saboda haka haɗa Allah da wajen Allah wajen bauta yana da hatsari kwarai da gaske to alhamdulillah kullum don wannan guri ya zo mukan ce mu dai al'umma manzon Allah mun gode wa dukkanin mu muna faɗin la ilaha illallah muna faɗin muhammadu rasulullah ma muna sallah muna azumi muna zakka muna haji kuma dukkan mun yi imani da alqur'ani mun imani da annabi muhammadu bin imani dukkan manzannin Allah da wanda Allah ya gaya mana alƙur'ani da wanda ainihin aka ba a faɗa mana dukkan al'amura na tauhidi mun yi imani da shi saboda haka babu wata hanya da za a ga musulmi wanda ya rike wannan abubuwa ya imani da su a ce ne yana bauta wa wani Allah in ka ga wannan sai dai shi kanci da fitina da yadda fita ta Yahudawa ne wanda suke kokarin yanzu kokarin da suke shigar cewa sun rage al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shigo da wani abu wanda sunan tauhidi kuma tauhidin mai baraka wani irin tauhidi ne mai baraka tauhidi mai baraka shi ne a ce tauhidi ya da gida wannan tauhidi mai baraka ke manzan Allah bai taba sanin shi ba annabi bai koyar da tauhidi gida uku abubakar bai koyar da tauhidi gida uku ba umar bai koyar da tauhidi gida uku ya gida uku ba haka nan usman da aliyu allah ya kara musu yadda ba wanda ya koyar da tauhidi ya gida uku kuma haka dukkanin sahabbai duka tabi'ai duka asbabu tabi'ina kakaf ba wanda za a tayar da shi a ce kai tauhidi nawa ya rabu ya ce ma jawo in aka ce tauhidi zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine tauhidi shine wanda manzon Allah ya koyar shine wanda sahabbai suka koyar amma wannan da ibn taymiya ya kawo da sauran mutanen sa wanda suke bin sa domin a raba al'ummar musulmi to shine ta ce tauhidi ya da gidawo in aka zo irin wannan ayi sai ga an tabbo da aljanna ta kan musulmi alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar ya ce ai wanda duk zai ce tauhidi bai mara gidawo ba ta ce yana ciki to tauhidi kala ɗaya ne a ce akwai wani tauhidi wani na rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma'i wal sifat wannan duk kokari ne da ake a raba musulmi da imani a rage wa manzon Allah al'ummarsa ai ba ka da wani mafita in sai ka mutum yana sallah kaga mutum yana la ilaha illallah kaga bai je wajen wani ya bauta masa bai je wajen wani abu ya faɗi wata kalma wacce take nuna ya fita daga addini ba ma ka da hujjar da za ka ce masa ba musulmi ba ne ko ka ce tauhidin sa na kasashe ne to Allah zai sa mu gane kuma amma muna ta gane ba kullum ana ta karantarwa kullum wannan masu aqidar tauhidi ya rabu gida uku nan kullum asirin su yana ta ƙara toruwa kwarai da gaske asirin su na ta ƙara toruwa domin duk mai hankali bayan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce a mai da shi a ce bai kai ba duk wanda ka ga yayi wannan duk mai hankali ya san inda aka yi mutanen mu kilifar ne suna da ganewa to Allah ya samu ma yanzu muna ta ana ta karantarwa suna ka irin wannan ayoyi a zabi da alama Allah ilan akhar fa asiya wa fil azali shadid wannan ana magana akan kafiri ne wanda bai da alqur'ani ba bai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka mu kuma in mun karanta wannan zai mana izina ne akan mai mu ƙara nisantar kafirci mu ƙara nisantarsa shi ya sa ƙo'ani yake karanta mana wani mu musulmi duk ayoyin da suka sauka da surorin da suka sauka a makka suna ƙara ƙarfafa wa musulmi ya nisanci kafirci ayoyin da suka sauka a kan da ahkam za ku ji ya ya ayyuhan allazina amanu ya ayyuhan allazina amanu aksari ayoyi da surorin madina to wannan kai tsaye da musulmi ake su ne suka zauka mana da akam hukunce-hukunce yadda za mu sallah yadda za mu alwala yadda za mu azumi yadda za mu ibada da dukkan wanda Allah ya wadanta mana to wannan su ne wanda suka kai tsaye da rai akan amma duk ayoyi da surori wayanda suka sauka a garin Makka mu suna koyar da tauhidi tauhidi mu muji mu ƙara amfana mu ƙara nisan da shirka mu ƙara nisan da kafirci kuma mun ga ƙarshen kafirci yadda ya zama wanda shi ne kawai zai to sai Allah ya ce mai ƙala ƙarinuhu sai wato abokinsa sai ya ce wato abokinsa a nan hawa ne nan dai mala ya ce a shefar shaidan a wani gurin kuma ƙarihu wannan mala'ikan nan ke nan me zai ce rabbana ya ubangiji ma a tsaitu ban ni ban ban ban ban batar da shi ba ni ban batar da shi ba walakin kare mai balalin bai a dama batacin da yana cikin fata ne mani kanci kaga idan ana magana akan shi wancan mala'ika kamar a ce a cikin ne to kaga zai takardarsa ba daidai ba sai ce ni ni gara mun kai ni nan ban yi kaza ba amma ka rubuta mu ni nan ban yi kaza ba kai ka ce mun kaza ni nan ban yi kaza ba ka ce mun nayi kaza to sai sai wannan ya tafi ce rabbana sai ce rabbana ma amgaitu ni Allah ya saka bana aikin nan haka nayi ni walakin kana fi dalalin mubin bai ina cikin mata bane zanci ne idan kuma shaitan ne dama ai shaitan shi ne shi ne bai shi ne kowa to sai su wannan magana ta musu a gaban ubangiji sai ce rabbana ya ubangiji ma a maito ni ban ban halakar da shi ba ban fatar da shi ba a a dama fatacce ne yana cikin fata ne wato ainihin wato fata mani kici lakin kana fi dalalin mai domin Allah shi قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للأبيد Allah sai ce kala waye ya faɗi wannan kala dan Allah ne Allah sai ce la taqtasimu ladayya kar ku yi jahiliya a gabana kar ku yi jayayya a gabana kar ku yi usuma gabana wa kar kaddamu ilaykum bil wa'id ai da ma na riga na gabatar da wato azab wato ga abin da za a yi ga abin da za a yi cewa in ba a yi ba zan yi wannan azab shi ne kaddamu ilaykum bil wa'id wannan yana nuna ne Allah baya azabtar da mutum sai ya kaddama masa alwari an gane yi ba kuma kuna mu'azzirina hatta da masa rasula ba ma azabtarwa sai mun zaman aiko da sako to da ka wakar kaddam da ilahun bilwani na gabatar da ainihin azaba cewa in ba a fi ni ba in ji Allah in ba a fi manzo ba ba a bi shari'a ba to shi kenan akwai wannan ranar da za su dama na riga na faɗa sai Allah ce ma yi ba tsarin kaula da layya ba a canja magana waje na ni ba da canja magana to da ka in na riga aka faɗi wannan abin da aka faɗi din shi ne za a yi kawai wa ma ana bi zallahi min ali Allah sai ce ni ko ba mai zalunta bayi da ba ba kun ji ba shi wannan shekaru ga abin da zai faɗa. Dama Allah wasu gurare yana gaya mana. Idan shaitan ba akwai lokacin da za a ɗan nuna masu bi da wannan ke bi. In ka bi shaitan, to sai a nuna maka illar bin shi. Kamar wancan ayar da muke wa karanta istabarra. Istabarra da binar cikin da binar tabo, ma'awul azama wa kasar fa'adikin asba. وقال الذين اتقوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تفرقوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار waccan aya tana nuna wannan fasarwar cewa bara'a tsakanin shetan da wanda yake shetan ranar alkiyama Allah ya kan nuna wannan wasu lokuta wannan ya ce mu kuka mu kai da ku ne ce ku ni dai ba kun san yadda nake ba tunda ni na riga na mana walwale Allah ya riga ya sallabe ni in ji shetan ba a bakinsa shi kuma wanda ya fi shekan nan ya ce a ba an yi masa gaya mun aiki ban san abin haka zai zama ba kaga ana musu ranar da musu ba ya da amfani da shi ne Allah ya ce to ne ba ba a wasu ma da ba da dama na da wasan ka can da su wani wannan gure da kuwa yana nuna kuskure ga wasu akan wato ahalin asara أهل الفترة إن كانت إلى من توحيدي لا تجب دوغم دوغم مغانا عشان أهل الفترة أهل الفترة سنة متعلي والتسكرائي annabi bai yiwu ba su sun rayu su dai manzan Allah bai zo musu ba Allah ya sallam to amma kuma su ba zauna a rayuwa wacce suka bautar wani Allah ba tare da cewa sun ji saƙo. Ai, ko kafiran Makka da za ku ga ana ta faɗa su Abu Jahal. Ai, Abu Jahal bai zama kafiri ba, sai da manzon Allah ya zo. Dukkan shiriri ta da Abu Jahal ne da su Abu Lahab. kafircin da suka yi kafin zuwa manzan Allah. Ai, a wannan lokacin an fasara ne. Kuma sun kiran annabi Ibrahim da ake bai zo musu suka ci ba, cewa sun yi imani ga wani annabin Allah can ya rayu amma ga shi ya gina ka'aba misali. Lokacin babu mai kira. Tutu za ka sai manzan Allah ya zo ya yi kira ka gici to shi ne ka zama kafiri sana ga yankuwa ahalin fasara ba ni da wani hukunci da za a yi musu cewa sun zama ga yadda suke ko su zama kafirai ko a ce sun wuce ne ko abin da ya kamata a nan abin da nake so shigo da shi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kai ka kamshi da ku biyo yi kar ku yi mun musu ai na riga na iso da sako akwai sako da na isa da kuma ga abin da ya faru zaka dukkan wannan wata musiba da take da take yawo a cikin al'ummar musulmi babban musiba Allah ya muna cikin muna cikin bala'i yau manzon mu ya zama shine karan ba manzon Allah amma mun mun gode wa Allah da ba mu da kici duk abin da ya shafi manzon Allah mutum ya kiyaye shi wanda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam shafiyarsa abin da ya shafi iyalansa a kiyaye abin da ya shafi sahabban shi a kiyaye abin da ya shafi uwan kuma iyayen shi a kiyaye abin da ya shafi matan shi dukkan wannan suna da alaka da manzon Allah idan ka samu ɗaya daga cikin wayannan kai ka soki ɗaya to ka taɓa manzon Allah a kiyaye kuma da yanzu jale jalin ko jale jalin shi kawai nishadi ya yi wannan ina imani tare da shi wai ya ɗauki takarda da zero ya rubuta littafi mai shafuka hujjarsa ta iyayen manzon Allah wai wai ba yan aljanna ba ya rubuta littafi kuma yake yin barci da saleka kuma yake ganin ma kai shi ma mutu dan aljanna to Allah ya yi to sauran ɗan uwan mu rika lura da irin wannan kwarai da kaga sunan da ya gashi Allah ya faɗi cewa ai wa kad katabtu ilaykum bil wahyi ma yubaddal al qawl ladayya wa ma ana bi sallamin lil abi Allah ya ce ma ana bi sallamin lil abi ba ai ko mutum ba ba sako kuma sai Allah ya azabtar da mutum dole da shi sai ka ji sakon suna sai ka kiyar da sakon to shi ne Allah sai azabtar da shi Allah ya ce يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
Allah sai ce yauma wato ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci bayin ba maqul li jahannama za mu ce wa jahannama halin talati kin cikalin wa taqulu hal min mazi ita jahannama sai ta ce akwai ƙari ne wannan fassara biyu ce akwai fassara ta shin wannan tambayar da Allah ya halitta la'aji shin cika ne kamar yadda na tabbatar miki yana cika shi la amla an da ta hanta mamilar su da tsoron su ajma'i ai Allah kai Allah ya faɗa wani wuri zan cika shi shin alƙawarin da ne yake ya tabbata sai ku ce ya Allah ya tabbata halin ba zai duk da za ta kaɗin akwai ƙari ne? Matsala da farko ke. Fassara ta fiye da kogar da a zahirinsa lokacin da za mu kyauta annama ke cika sai ta ce a ai da saura ne a ƙaro mu halin ba zai a ƙaro mu shi ne zahirin wanda ya fi tafiya mutane masu tafsiri suka fassara halin da lafiya kin ji gane kamar ta ce a a ni ban koshi ba ban koshi ba sai ce to alhin ba zai a karo to kun ji dai me yasa Allah ya kira jahannam ai akwai sunayen wuta bahira su rawuya su kaza kaza ita jahannama ita ce ita ce kamar uwa in aka in aka faɗe ta an faɗi dukkan sauran kamar kofa ce za ka shiga gida to in ka shiga gidan kuma akwai dakuna ita jahannama kofa ce ita ce farfajiyar gida in ka shiga gidan to kuma akwai dakuna kamar ka shiga to kuma akwai dakuna a ciki dakuna nan ka ɗauka kamar tsayira ta hau ya tsaka karatu da tsada da sauransu a ciki amma ita gidan sunan ita jahannama yasa Allah ya faɗi jahannama a nan kai Allah ya shi mu da jahannama nan akwai hadisai da malam ya kawo akan wannan magana guda biyu cewa akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa ranar alkiyama jahannama za ta jinga tukoro tana cewa a karo mata a ƙaro har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa diga-digarsa hatta wada a arrabu kadahu kada ta cewa kasu kasu kasu malamai na masu yi fasara da yawa salaf suna fassarawa da wannan kadam na ubangiji sai su mai tawili su kuma salaf sai su fassara da cewa wato ba ba ba ba ba ba sifa ce ta ubangiji ta cewa ubangiji yana da da kafa ko abin da ya kuma don a'a ana nufin wannan hannu da kafa ko abin da ya kama da wannan adad ne na mutane wato Allah zai saka zai sa adadin adadin mutane ba wai kafarsa ba zai sa adadin mutane ne a ƙasa ya ta saka mata ya ta saka mata har sai ta ce karto karto karto ya shiga ya isa mana da ya ya gabata ya gabata daga nan kuma sai Musa ainihin wata har ta mutu sai kuma manzo Allah ya ce ita kuma aljanna har a gama ta ayin aljanna aljanna sai an samu space ya samu space ya samu wuri an ce Allah sai halitto ta halitta don kusayarwa Allah sai kuma a halittu ta halitta kawai Allah zai halicci ta sai a saka su sauran fit wurin da aka samu sauran aljanna dan a nuna maka yarwa da kunci a nan to da ga uwa dai mai fatan Allah ya raba ku da jahannama jahannama ba rai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a ɗabi'an mu ne ya halicci mutane duk wanda ba abin da yake da ciwo dandanan daga musiba irin kusa wanda kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah cewa wannan bauta ba hayaki ce ba ba fa kamar karatu mu na ranar ba fa ita hakikanin bayan sai da aka wanke ta da da da ainihin wato da ruwa kamar kankara aka dinga rage zafinta sannan ta zo yadda muke ganin ta nan ta gaba karin musiba ba suna kai kowa ne ta addu'a in ji Allah ya tsare daga wucin jahannam wanda Allah ya ce
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
شيء alƙur'ani haka yake kamar yadda ya sha faɗa lokacin da alƙur'ani ke sauka a gaban sahabbai da imani wasu suna kuka saboda imani ana kuka sannan Allah idan aya tana sauka wahayi na sauka sai a ga jikinsa sallallahu alaihi wa sallama jijiyoyi sai fito duk sanyin da ake kuma sai a ga guni a cikinsa alaihi salatu wassalam to da an ga wannan alamomi sai wasu su fara kuka sun san wahayi ne sai abin da an sani zai faɗa a wannan lokacin to wahayi ne ko da gida ma shi ko ya faɗa wahayi ne amma wahayi na musamman na Qur'ani to ana ganin alamu to idan ayoyi suka sauka na na azaba to lura da Qur'ani a kai duk inda rikicewa ta sahabbai wasu su fara suna kuka sai Allah ya raba mu da kafirci Allah mun gode ma da mu ba kafirai ba ne idan an saukar da aya wacce take nuna hadarin da ke tattare da kafirai. ita ka ji aya kuma ta gaba ta sauka kamar yadda muka karanta wannan wa uzzat lil jannati lil muttaqin za a kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah to kun ga غير بعيد أقصدت الجنة كمتقين غير بعيد وتعالى أن ليس تبلغ الجنة بها فيرونها ويقال لهم تلك الجنة جمال السيوي ويقال لهم سبع شيوخ هذا ما توعدون وأن شيء أقول لك القول لكل أوال حديث تلك ما يليك عن أمرك الله لبيعك الله حكيم wanda ke kiyaye hoton da Allah mai kiyaye haƙƙin Allah duk wanda zai kiyaye abin da Allah ya ce to kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne haƙƙin Allah yana daga cikin tsoron Allah shi yasa na taɓa kawo wata kisa wata shekara na mangola mu shehu Ibrahim a garin Kaulaha sai wani mutum ya yi kudin sa da yadda kudinsa aka yi ta jigiya ashe wani mutum bawan Allah ya ga wannan gurin kuma talaka ne talan gidansa ko abin kewayewa ba ko kaɗan gaban ya ɗauki kudin ya buɗa ya ga kudi da ya ƙara ɗaurewa da ya ƙoye yana so ya masu jigiya sai da ana cigiya ana irin shelaɗin nan a gari da ya ɗauko kudin tinkis tinkis tinkis tinkis kudi masu ciwo masu yawa sai ya zo majalisar shehu ya ce na ji ana ana ana shela na kudi ya ce eh to ni na tsoro daga gona sai na fasa a wani ɗan rami rami da su aka kira mai kudi aka tambaye shi ya kamar yadda kun san yadda ake za a rasa ifasa walwaika haka malam misala ne ko idan mutum ya iya iya yadda kuɗe cikiya sai ka faɗa ifasa walwaika ka faɗi kalan kalan kayan kalan jikar taka da daurin da kai kuɗin aladun kuɗin wace wace irin jikar wace irin abin da ce wani irin buhu ne ya faɗa eh wani irin kuɗi ne ya faɗi yin aladun kuɗin aka tabbatar kuɗin sa ne aka buɗe kuɗi aka gani sai shehu ya ce a ishe na garin nan a zo a garin aljanna kawai dan aljanna ne aka ce mai shirai ƙara koma cikin gari ce jama'a ana shirai ku zo ku ga dan aljanna aka taru a zo a garin aljanna a gaba wa Allah ce kun gaishe wani dan aljanna shi ne yasa Allah ya ce wato misali duk wanda ya tsoron Allah kun ga dai gashi lafi ne na Qur'ani shi ya fara fa ma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa maqama man khafa maqama rabbihi ya tsoron tsayuwa gaban ubangiji sa wa nahaa an-nafsa 'an al-hawa ya hana zuciyarsa akan san abin da Allah waye bai san kudi musamman shi wannan da aka je gidansa ko ka san babu gidan irin talakawa ne na gari amma bai tafi ko sisi ba ya ɗauka tinkis tinkis ya je ya kai majalisar shi to iya wato rike haddi ka tsare haddin Allah in dai ka tsare haddin Allah to ka zama mutuki duk inda za a jiya wa za a ganka a kana ke tsare haddin Allah ba za a ji ka gana kunci da abin da ya samu a shari'a ba zai ba wani zalla da shi ta wasu lokuta wanda mutum ba ya fita amma ayyukan ka za ka ayyukan kirki ayyuka ne na kirki kirki ba ba a taɓa ganin ka kana aiki wanda ba na kirki ba to kai tsaye in dai mutum ya tafi a wannan rayuwa to kawai kira shi da nan janna saboda kyakkyawan kyakkyawan da ko yana daga cikin babban abin da ake so musulun zannu dillah wa musulun zannu libadillah kyakkyawar zato ga Allah da kuma kyakkyawar zato ga bayan Allah. To Allah ta biya, to ne Allah ce man fashiyar rahman ko.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Allah ya ce man fashiyar rahman bilghaib wanda ya tsoron ubangiji bilghaib tare da Allah ga Allah ba. Ya yana tsoron ubangiji tare da bai taɓa ganin ba. baka taɓa ganin Allah ba baka san shi ba kila ba akwai ganin Allah daban akwai sanin Allah kila ma wani sanin Allah bai ba amma shi ya yi imani dai akwai Allah kamar yadda wani wani malamin tauhidi an ce ko abdulrahman suyuti ne da yake yi rubuce-rubuce da yawa dukkan fage ya yi rubutu a kansa yana da cikin da ake cewa jalalai yana da cikin ainihin akwai jalalai sai muhalli akwai jalalai sai suyuti wanda su wanda muke gaba mu da imamu suyuti ya rubuce rubuce da ya zo magana a kan abin da bai rubuta ba ya fara ya daina shi da ilimin da su wato ilimi da saurari da ya fara sai ga kamar zai iya taɓa mai imani sai dai to yana yana rubuce-rubuce a kan tauhidi sai dawo kawai ya zauna ce kai Allah ya ba mu imanin jari imanin jari shi wanda bai jahili ko ina za ka je ka dawo shi kawai Allah na nan Allah ne ba kuma ka isa karfa shi da da Allah ba. Amma ya yi imani da cewa Allah ɗaya ne, ko bai ga Allah ba. Me yasa ya yadda akwai malaminsa da ya yadda da shi a unguwarsu. A nan ya koyi Allah ɗaya ne, ko babansa ya taso ya ga yana cewa Allah ɗaya ne. Akwai malami wanda mutafannini mai ilimi ko kuma mai ɗanƙeni wanda mutumin kirki ne yana cewa Allah ɗaya ne a bauta wannan. Allah sai ya sa wannan aran to kuma sai ya tafi a haka to shi ne imamu su ne ke farkar Allah ba mu imanin jari saboda al'amarin Allah waɗaukacin sarki duk inda kake tafiya in ka tafi sai ya koyi ta abu to shi sanan Allah yake cewa man fashiyar amana da gaibi wanda yake tsoron Allah tare da Allah bai ga Allah ɗin ba wajen da kalbi muni sai ya kuma da zuciya mai bi mai rika al'amari ga Allah to idan kamar misali da muka ce imanin jari ijazi yin imani da Allah kuma zai fi Allah zai je zauna wajen malamai ya rika jin karatu in dai ya yi imani to za ka dace kuma ainihin wato yana jin fatawoyi na malamai yana jin abin da ya kamata shi yasa Abdurrahman Suyuti karshe wannan magana to amma idan kai ka shiga cikin wasu ilimin maza kuma wanda kila za ka iya tsaka sai ka rika tunani ka rika samun sarki tunani kuma su wato to shi Allah ne ya kamata mu san ina yake to in tafiya sai tafiya sai ka bazan so shi Qur'ani kuma sai ka ji kamar an ce ya gama aiki kuma ya tafi to masawa al arsh da nuna mu al arsh ne na iya su sama ne ko in aka nuna mu al arsh na iya su sama ne to sai a ce maka sama kuma wacce ilmana sai a ce wasu sama ne domin dai ba za a ce ma Allah an sama kai akwai tabbai guda bakwai لنفس القرآن سبع سماوات إباقة الذي خلق سبع سماوات إباقة شيء واحد وجه أن تسمي بقر إباقة هذه بايري تسمي بقر أين أن لا يتسمي أما لكن هو الله نشوى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الثاني يرفع يسعد الكلم الطيب الصعب شيء التقوى abin da turu daga ƙasa ya sama shi ne yin azurka da mutsayi to idan yin sama ya tafi sama ta tsaye ya tsaya ko ta fi ko zuwa ta bakwai a ina ya tafi al'arshin a ina ya ce to daga nan da an jin sama ta bakwai ko ta ƙarshe to kuma ta sama ta ina babu lafiya shi yasa malaman a ka'ira suka ce a'a ai babu wani lafiya da ubangiji to idan imanin na ka ba irin imanin da ka so sai karka tunanin sai ka irin irin sifar da gida da to ai ta ne al'arshi a nan Allah yake a zaune kuma dole ne tunda Allah ya faɗi sufofi a alƙur'ani yana da hatsu yana da kaba yana da kaza yana da kaza to haka Allah yake a can a sama al'arshi sai a nuna ma yana sama idan Allah yake ta ce yana sama to da yake tambaye mai cewa sama ta nawa ba zai baka ansa ba don ba ne ta Allah ta sama ta kaza yi ku ce sa nan man kashiyar amana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib ya zo da wato zuciya murid malam sai ce muqbil ala ta'ati wanda ke karɓar biyayya ga Allah wa yaqalu lil mutaqina aida wannan sai ce kuma za a ga yawo masu tsoron Allah karatu na gaba ke za ka yan uwa mu ji tsoron Allah mu tare da cewa mu dukkanin mu nan mun yi imani da Allah eh sai sa Allah yake faɗin ilkai ilkai allazina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da kai wa qimu salat to Allah mun gode ba musulmi duk inda yake yanzu jama'a yanzu yanzu mutanen da suke fitar da al'umma daga daga kalmar daga musulmi dan Allah ya zafi da al'umma musulmi yanzu nan dukkaninmu nan yau azumi aka duk ranar da ake yi ko ƙur'ani kamar zan rantsa rantsuwa cewa babu wanda ya shiga ɗaki ban ɗaki da ya sha ruwa duk wanda suka zo saboda ya yi yana tsoron Allah bil gaibi da san Allah ba mu bai ga Allah ba to yanzu ne kokarin fitar da al'umma daga musulmi daga musulunci ya zai da wannan al'umma kamar san Allah shi yasa manzo Allah ke cewa kullu amrin ibn adam lahu dukkan aikin da ɗan adam zai tsalla ne tsarka ce wane ne kai kai sai ce an sauri wa an ba sauri wa an asiri azumi na wani gizar saboda babu inda ake imani da gaibin Allah irin azumi kana jin kishirwa kana jin yunwa babu wanda zai gargaza ka shiga ɗaki kullum daga koruwa ka kan waɗa ka sha gudan ka kuka ci tuwonka ka goge baki ka fito kana da zubai ba yau azumin da rana ko ba haka bane amma yanzu billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda yake nan gurin yayi azumi ko babu wanda ya sha yayi wannan abin da na faɗa yanzu ya je ɗaki ya sha ruwa kuma kila yanzu ka tabbai da ɗaya kuma nan wani zai ce ma yau kamar ba zan kai iya kai azumi ba saboda ya sha kishirwa amma bai sha ruwa ba saboda ne saboda tsoron Allah bin rai man kashiyar rahman bin rai ya san in yi sha ruwa Allah zai kama shi to wanda suke fitar da al'umman musulmi al'umman manzon Allah daga musulunci ya za su da al'umman manzon Allah ranar kiyama shi yasa wancan halittar na Allah zai wa zai aiki kan mutane wallahi ka zo da aikin naka ka zagi wancan ka soki wancan ka zargi wancan ka fitar da wancan za a ɗauko aiki ka da ke wanda kake takamar da shi ta ce ba al'umma maza Allah al'umma ta ka fitar da su al'umma ma'aiki na ka fitar da su daga addini ba ne kuma na san abin da suke bilgaibi suna tsoron na bilgaibi kuma yanzu akan sanar mu nan da yawa akwai wanda in zai ce maka wallahi jiya da bani tsallaki shafaffaciya dai na duka yana ciwo sai da tsari na duka yana ciwo a shi bani tsallaki shafaffaciya ko kuma ya kwanta kawai sai dai na mafarki mafarki na ko da ya farka ta ce a shi na kwanta ne bani tsalla ba cikin mu nan ba wanda zai iya rayuwa ya fita ta rayuwa bai tsallon ba haka ne ko wanda kake yi wa tsallan kuma ba ka gani shi domin Allah kake wa tsallan to ɗan uwa musulmi ina mutane suke tafiya ina za mu je da wannan nauyin mutane wanda suke tsoron Allah suna ibada don Allah ba don wani ba kuma ba su ga Allah ba to Allah kiyaye wallahi akwai akwai akwai za a sha mamaki ranar kiyama Allah ya kai mu eh Allah ya kai mu cikin sa to ya Allah ya ce ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله يقول ادخلوها ذات يوم الصورة الله إن ادخلوها بسلام وشجاء الجنة بسلام تعلم شيئا ما هو السلام لي السلام عليكم السلام عليكم قرآن تأشم بسلام ذلك يوم الخلود وأن رانا تتدوما سلام باشكين في المصيبة يسأل الله يقول ادخلوها بسلام شكين الصورة ba shiga ta lokal shiga za ta yi aljanna ba shiga ta tinkafo shiga ta girma shiga ta zarasawa kurkuru a jikala ta san yanzu misali a ce wani abu ne ake so turmi za a shiga kowa ana so a shiga mota ce ko a ce wani guri ko a ce wani gida ne ana faki misali kamar irin ana liyafa kamar walima amma fa liyafan nan an shirya ta duk wanda ya samu ya shiga akwai kaji da lemu da kaza da kaza da zuma da wane ne a cikin wajen inda ake liyafa din da ce ka kuma an ba da dama kawai a shiga sai a buɗe ko kofi a ce ku shiga ya ake shiga ba duk salatin ba ne duk musulmi sai ke da aka kuma na shiga sai na so yake lalle kowa ya shiga ya sami mai ya sami sai ya sabo to shiga aljanna ba haka ba ya sa Allah ya wurkulu hali salam shiga ta tinkawo shiga ta daraja shiga ta girma hadda ya rake a mana girma ba shawaran bai daidai nan za ka shiga nan bai daidai nan za ka shiga irin a ce babban mutum ne kana tafiya ana bunka shi yasa Allah ya ce kurkulu hali salam ku shiga aljanna da aminci za ka yi kurkulu ka ji wani albishir kuma in ka shiga ba fitowa za ka ba an shiga kenan Allah ta wuce
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha ɗan aljanna in su shiga aljanna suna cin abin da suke so za su waladai na wazi Allah ya ce kuma akwai abin da za mu ƙara musu sai mazidin ya zo cikin tafiya malamai suka ce wannan mazidin wato ganin Allah ne da za a gan shi duk ranar juma'a للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا وأن في كوتا كاوت لا يوسوا سكي أدي ديدي الحسنى شيء أقوي الجنة جل شيء وزيادة أقوي كاري ولدينا وبي الله يشي لا مقارنة أما تسلي بميت النبا ما لغي مدوكا للي جنن الله باكرين أبو بني ولدينا وبي amma ko da shi ba Allah bai faɗi ba zai cikin da kira ya faɗa ba kamar yace maka wani in ka kawo mun abu kaza ina da wata babbar kyauta da zan baka shine magana in ka kaza bayan na baka mota nan da nace zan baka zan baka mota kyauta sannan akwai wata kuma babbar kyauta ta musamman ba haka ya bai sai ka ji jin daɗi ba to sai malamai suka ta shiga suna ta abin nan cewa ganin Allah ne ranar daren juma'a to wanda ganin Allah daren juma'a na akwai wani abu kai da saboda me da kuma ya sha hula dan Allah da abin da ya gara ma zai kwanta ma shi abin da kake tunanin zako ne a duniya sai ka yi shi a cikin aljanna sai a ƙara maka daraja kai aljanna da zaki ne da Allah da kansa ke cewa lahum ma yasha'una fi in sun shiga aljanna ma yasha'una wannan ba magana Allah ce jama'a Qur'ani ne allazi la ya'tihi al-batil bayna yadayhi wa la min khalfihi tanzil min hakimin alim Al-Qur'ani ne Allah yake ba wannan suka shiga aljanna shi ke nan lahum ma yasha'una idan ka ce ni ko ina wane shi ke nan sai ka ganshi gabanka ni bai rawa ne sai ka gabanka ni ko so nake in yi kaza kawai da zai fito abin gabanka in dan balle kai eh mana yana son irin kana son irin su Ronaldo ko wane ne Ronaldo ko wane ne waye waye sai an kawo maka na aljanna amma da sa ran ce ba su ɗauke ma hankali ba eh gangar ka ce a to shi kenan tunda yana son bari ko ana son lafa gare ba zan bar zan ci gaba da bari na a kawai ka samu wannan bayan ta wuri sai dai idan ana cikin bari sai ka aje barin ka to masallaci amma duk irin tsaunar ka da ɗan bari ko fim kake kallo ko wake-wake ne kake ko bebe ne kake na kuma ya shawo ne inda Allah ta kaje a can wannan abin da kake so a duniya bai bai rinjaye aikin kirkin ka ba kana tare da Allah kana tsoron Allah kana bin Allah to insha Allah abin da kake so da jiro shi ka kai sai ka kai shi a gaban ka da abin da kake so sai kai da nan to Qur'ani Allah ya ba mu to ya Allah ya ci gaba وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا na'am أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيب to an dawo kan su kafirai musamman mutanen makka kafirai a wancan lokaci kafiran ƙwaishi asali dai in an yi wannan magana za a dawo kan su ne duk wani wanda ya biyu su da kafirci shi ma ta shafe shi asali ake magana amma wanda ya biyu su da kafirci shi ma ta shafe shi wanda ya ji nassin qur'ani ya ji wa'azi da ya dauka ba shi ma ya zama kafiri to Allah ya kiyaye sai Allah ya tawa kam ahlakna qabla min qarni ai da yawa mun halakar da wanda suka rigaye su ainihin wato a karnuka da suka wuce an halakar da hum ashaddu minhum baqsa sun fi su ƙarfi ƙarfi na jiki ƙarfi na tattalin arziki ƙarfi na tunani duk sun fi su ba na kafofin bilal saboda ƙarfi da isama suna bincike a gari suna yawo waye sa a gari suna kewayawa suna abin da suka gada magani shi ne ɗan ƙafin filfilan sai Allah ke cewa halin mahi sun tsira ne duk ƙarfin nan da suke da shi da wannan annasar filfilan ne duk abin da suke sun tsira ne sun halaka sun halaka duk irin ƙarfinsu da iyawarsu da girman kansu da zalincin da suka yi saboda in aka ce mutane da tsabubu bilal to al'ada za a kewaya a danna wanda ba a rai da ƙarfi ke a hau dawaki ko a hau abin hawa ko a tafi cikin gurgu a ce kai duk gaba ɗaya da kuka shi na tsabubu bilal ke ko a ce a tada gari gaba ɗaya a ce wannan gari gaba ɗaya kun zama bayi kuma hakan za a yi a ɗaya su mazansu da matansu da yaransu a dawo da su da ake so a dawo da su nan kan mutum bila saboda ƙarfi to amma sai Allah ta halin malin ina ina suke su halin maharajin sun gudu ne sun bar Allah sun gudu da sun sun tsira sun tsira Allah ya halaka su to
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد Allah sai ce inda fi zalika lalle a cikin wannan abin da aka faɗa din nan wanda mai aka faɗa cewa ga abin da suka yi ga ƙarfi wanda suka rigaye kuka kiran makamtari a wancan lokaci ga abin da ya faru gare su na ƙarfi ne da komai amma Allah ya halakar da su a cikin wannan lamari da zikira lallai akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da zuciya ta hankali au alqas sam'a ko yana karɓar ji yana ji ya ji ya zo a zuwa ko shahi kuma yana nan zuciyar ya ci ya ɗauka alfasan ma ko shahi shi ne ka ji ba da ta bayan kunnen ka ba an gane ji wanda ba da bayan kunnen ba ka ce na ji mun ji ai ko za a labar ta to na ji na ji ka kuma ya ci ka nan ma'ana bai ɗauka ba ke to alfasan ma ya karɓi wa'azi wa ko shahi kuma ya yarda a zuciyarsa wannan wa'azin ya ratsa cikin aiki da shi. To,
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
Allah sai ce wa lakar kalasan samawa ta mara lalle mun halittun sammai da kasai ma bai da uba da abin da ke tsakanin sammai da kasai din bi su ci ta ayyamin a cikin kwanaki shida ko yini shida amma masana min lago wahala ba ta shafe mu ba ba mu wahala ba kuma bai ji ba wannan lokacin wannan ayoyi daga cikin ayoyin da aka ce illa wal alqalam na samawa zaka da an ce makiyya ce ayat suwai amma daidai wannan ayat saboda wannan ayat ta sauka ne a madina yahudawan madina da kaibar da sauran kafan da sauran suka zo sai su rika da manzon Allah tambaya ya rasulullahi ya yi kaza ya rasulullahi kaza daga ciki sai suka zo wata rana suka sami annabi alaihi salam suka ce ba mu labarin halitta Allah yau da Allah ya ba su labari ya ce Allah subhanahu wata'ala ya halitta halittu halittu ya fara halitta a cikin kwanaki shida sai suka ce to to kuma daga nan sai ne ya faru daga nan eh shi kenan su mustawa da arshi sai da fita al'arci sai ce ba ka ƙara samu nan ba ya wasu an samu wani ce ya ba ka ƙara samu nan ba sai ce a yi shi kenan da ya halitta halitta kwana shida sai ke tsawa al'arci sai da fita al'arci sai suka ce ai daga nan ai hutawa ya a kwana ya fara halitta kwana lahadi ya ƙara taron juma'a wai kuma sai ya zauna wasu ya ɗauki kafar da ɗaya kan ɗaya ya yi tsirƙayi kuma ya ɗauki kawai wai ya kai da da ya hude ya hude ta gadar rubuci wai daga nan wani zai kwanta wai zauna ya ɗan kishin gida Allah ɗin ya yi tsirƙa irin yadda ake daga kwanta ga kafa ɗaya kan ɗaya ɗin nan wasu ya huta ranar asabar sai manzon Allah ya hankalin da ya tashi sun mai da Allah sifa ke nan. Za a gani a hadisin mustadar na Imam al-Hakim ingantaccen hadisi ta shi kama al-Babu Nuzul ingantaccen hadisi wanda Imam al-Hakim da Imam al-Tabarani sun rawaito da wannan hadisi ingantacce. Annabi ran sai baci sai Allah ya saka da wannan aya. Wala kan khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin. Wa ma kana min lughub. Ai wannan halittar da muka fara shida wata wahala wata gajiya wata tafi ba. balle a ce mun kwanta muna hutawa da zama yan uwa dubban da Allah da halitta bala'i ne wallahi bala'i ne mu kiyaye kwanta zu tazu ina kallon a waya sai na ga Sale Hayajigir shugaban Izala na Jos shi ma yana mara wa da kusaci baya duk da dai daga baya daga baya ya san nuna cewa abin da ya ji da bai yi ladabi ba amma yana koya mai ba wanda yake cewa idan idan aka ce za a yi a yi muƙabala ai da an ƙara tona wa ƴan ɗariƙar jami'a a jini ita kuma kuka da jawahir ma'ani wanda a cikin jawahir ma'ani ake zagin Allah wai ake zagin Allah ake zagin manzon Allah ta kuma ne to jawahir ma'ari dina mu ne kuma malam sani da zai tunani don jibiya da shi shekaru sun ja an da tamanin kamata mutum ya rika iyayen harshen jawahir ma'ari ni da baka karanta shi wajen masu shi ba mu ne masu shi kuma abin da yasa na kawo wannan magana da daidai wannan ayar wannan ayar fa shehunan su babban shehu su wanda daga shi kamar yadda za mu ce shehu tijjani ko haka tun dan gida da ce ibn taymiya haka suke kira haka suke dauke shi akwai littafi wanda ya rubuta ibn taymiya sunan shi sharh hadith imran sunan littafin kenan hadisi imran wanda maza Allah ke cewa kana Allah wa lam yakun shay'un khayra ko gairu ko gairu akwai ma'anoni da yawa kana Allah wa lam yakun shay'un khayra ko kana Allah wa lam yakun shay'un gairu a cikin barnar da take cikin wannan littafin cikin abin da za ka ɗauko a jawayar ma'ani wanda kake gani wallahi ba ka kai abin da ke cikin shi yau ka ba wannan ayat da muka karanta ba mu ce Allah ya halitta sama da kasai da nafsin Qur'ani yace da Allah yace da farko al-hawali la awwala la al-hawali la awwala la wannan hadisin ce al-hawali as-samawati al-hawali ne al-arab al-hawali ne ma bainahuma al-hawali ne sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai al-hawali ne me ma'ana hawali abinda ba Allah ba sammai da kansai da abin da ke tsakanin sammai da ke ba su da farko ba su da farko kaga wala kar kalakman samawati wal arab shi ke nan an kayyata Allah ne da Allah idan a ce sammai da kansai da abin da ke tsakanin su ba su da farko to wani halice su kenan ku gane karatun Allah ne ya halice su ko to amma shi ce la awwala la kuma sai yace da Allah da al'arshi da lauhin mahfuz ba wanda ya riga wani me wannan aqida wai ke dauka jawalin al-ma'ani wanda sai tsohon labari ne wannan duk abin da ka gani ka zo kuma a unguwarsa dinkin 1978 aka kirkiro izala 78-79 na tabbata jingir kafin zuwan gizara ana tsalla a garin na tabbata akwai matsala ne kuma akwai malaman addini wannan malaman addini da matsalatan almajirai shi hujjari na tabbata da wani wasu ba a koya mai jawari ma'ani ba a matsalatan bai ji ana allahu akbar jawari ma'ani ba ya taɓa jin wannan ba an koya masa ibada ne a san Allah a bauta wa Allah shi da shi ya sa ba ya taso ya zafi musulunci ya kuma tsaya haka musulunci na tabbata gidajen da suke a jinkir in ji akwai malamai to na tabbata zai ga buhari da muslim ne zai ga littattafan addini ne su a halarin su ishmawi a inda ake karatu duk wannan wanda ya gani ya koya suka koya mai to yan jami'a ne ba jawabin limani ya koya masa su su abin kuwa ku rika yin adalci jawabin limani littafin ku ne duk abin da mu shehu mu ya ba mu ki ya ba mu kwado ki kiyos ya ce duk abin da kuka ji an ce na faɗa to ku gwada da alƙur'ani da hadisi in ya dace ku ɗauka in bai dace ku aji ba shi kenan ba idan ka ce ga abu kaza kamar yadda yake faɗa a alhaji kauli an zage Allah an zage manzon Allah wai a jawahir ma'ani to in mun gani sai mu ce wannan shaitan ne ya shigo ba shi uba da ya rubuta domin a hadisan manzon Allah ma ana yin ƙarya sai mu ce ƙarya ne wannan ba jawahir ma'ani ba ba magana shi su jani ba ce kuma inda haka ne yadda ake ya faɗa ɗin ai da sai ku ga mu nan gaba ɗaya mu ma muna yin haka ne muna zagin Allah muna zagin manzon Allah inda ba wani yake tunkuna ba Allah kiyaye su haka wannan magana ta daga mu hankali kwarai da wai a ce yau mutanen nan yan kadiriya yan tijjaniya an samu wasu daga cikin tijjaniya wanda ke da'awa kama abuliyat wanda aka taso kansa aka yi mai hukunci isa ga rabu Allah ji kansa rudewa ya jikin sa na kansarwa na cewa a kamo shi a kashe shi wannan mutum da son boci yake a kawo mana shi mu gaban mu ko za a kashe mana shi in ba za a mai hukunci gaba ɗaya muka haɗu akan wannan aka ana tafiya sai ga Abdul Jabbar ya bayyana cikin Qadiriyya gaba ɗaya muka haɗu da ƴan Tijjaniya da ƴan Izala da ƴan wane ne duka da ƴan Qadiriyya ta gidan Qadiriyya duk gidan Qadiriyya ba wanda bai yaƙi Abdul Jabbar ba imam mutum da ya zuwa ba akan manzon Allah yau na ku ya yi inda dan Allah kuke al'amarin yau na ku ya fito ya zaki manzon Allah ya yi wasu umarni biya da wata ku yi da sai ku fito ku ce to yau kuma ku zo ku tayar ga na mu shi ma ya balle ba haka ya kamata ba to amma mutanen da suke ba Allah ya suka sa gaba ba ba dan Allah suke al'amarin su ba yau suna goya mata baya wato da akwai wasu masu hankali cikin akwai masu hankalin cikin su wa'yanda suka ce wannan mutum abin da ya ba daidai ba amma mutuwarsu suna goya mai bayani kuna kai wani kashi da wannan kungiyar duk irin maganar da za ka yi wa manzan Allah in dai kana ciki to shi ke nan ka ci to illar da take tattare da wannan yan uwa kuma su za ka fi shafa nan gaba babu wani mutum da zai yi ko a tijjaniya ko a ƙadiriya ko a izara ko a shi'a a sami wani ya saki baki Allah kiyaye da manzon Allah Allah kiyaye wallahi ba a ƙara haɗa kai da mutane wa kuci in dai ba a hukunta da mutuntan shi ba kuma su suka kowa amfana da wannan haɗin kan domin idan nan da zai gaya maka adadin musulmin Najeriya ba zai ce su kadai ba har da mu zai ke ta idan zai je neman wani abokin gwamnati dole sai ya hada da mu zai samu to yau in aka ce ba a hukunta wannan kusan da shi da jahilin nan ba wallahi babu kungiya ta tsarika ko wace iri ce da za su iya ƙara haɗa kai da izala domin a cimma wata buri na wani mutum wannan shine illar da ke tattare da wannan wani yan uwa mutu tsoron Allah musamman shi wannan bawan Allah da ina mai kyakkyawan zato wallahi da yawa za ka ji yana wa'azuzzukan su za ka ga bai damu bai faɗin bai taɓa wasu abubuwa kuma mutane wanda suke sauraron mu a nan da ko ina ku yi kun abin da saƙon ba na nan ba ne wannan da kuka ji na faɗan nan ba saƙon nan ba ne saƙo ne na waje ina ba da mun gane da yake saƙo ne na waje yake ba da saboda haka yan uwa Allah ya ƙara mana samun zaman wannan tsaya wannan aya alhawadis la la awwala la aqida aqida ce da al'arshi da da ayyuka walawil mahbus da Allah ba wanda ya riga wani sannan duniya da kake ganin ta ba ta da farko aqida ce wasu ne wannan kuma akwai karewar wuta ina ina wuta ba ta karewa yan wuta akwai ranar da akwai ranar da wutar za ta kare shi ke nan yan wuta to ta kare sai mai kuma wuta ba ta kare za ta kare a shi da su akwai ranar da wuta ba ta kare akwai maganganun da suka faɗi a littattafan su kan zagin manzon Allah ba zan iya faɗi ba ne domin faɗin misalin ma matsala ne in ba ya zama dole ba to Allah ya samu dace shi dai wannan addini namu abin da nake so in cike lokaci da ya kai ni dai kun rika jawo hankalin mu akida ba wanda zai bata shi da za mu gani wallahi ba wanda zai ba akidar sa kai da ka zo ga a gida na kake domin duk kungiyoyin da za a cikin gari ka za a yan kadin tijjaniya ne ko kadiriya ko gidan kadiriya ko tijjaniya kai da ka zo na rene ka ka gano akwai wani addini wata fahimta wacce ta bintawa wadda ne na rene ka to kuma sai in battawa in tola wani ma ya rawa wani dan makani in ji ya hausawa kai ni da ka same ni da tsawa wanda addinin waje na ka gani waje na ka ga addini duk wanda yake kala arba'in a duniya ya san akwai rubutu da dukkan ba wannan abubuwa babu su to aqida ina jawo hankalin mu jama'a kullum musulmi mu haɗa kanmu idan ina tarika ta talin da tarika in mutum na shi an tafi tare da shi in mutum na shi za ta samu ko ta ko ta ko ta kaduna ko salafiya yake ko ta ne ya shi da aqidarsa wannan shi ne abin da ya kamata ne kowa ya yi abinsa ba wanda zai daina duk in zan kwana nan misali wallahi ba wanda zai koce sa mai akida ba zai ba akidar sa ba ko ba ko wanda zai bari da mutum ba a gurin da za a ce a ce shi kenan ne da shiga ba ma ta bane nawa a gurin da za a daina izala a gurin da za a daina kujaliya a gurin da za a daina kadiriya ba wanda zai daina akidar sa Saka abin da ya kamata mu rika kulawa wallahi malamai masu wa'azi tsoron Allah wannan ya da abu musibar da ake yi da san kai da san rai wallahi mu daina kana aqida karje aqida ka kuma kowa da ka gani da hujjojin sa kowa in ka sanin da hujjojin wallahi wannan na kun gana tsaya ne ya zun nan da gani da za mu duba yau yau ina ina cikin yin magana ko yau da safe za a ga an sa tafi tafi ko minit ba wasu suna karanta da daya ba ba tsoron Allah Allah ya samu dace Allah ya samu gane yau da tsaya nan dare ya yi insha Allah gobe za mu kai daga wannan wani karfe wannan su ba su hawa mawai da ma في اتفاق إلهكم ومثلا للغور ثم دور على إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته